وبركاته إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالبطل الله الله كينا لا إله إلا هو الله أبنجي لا إله إلا هو باول أبنجي أبو بوتا دقا سياسي شي kamar da dai muka koro ko ba abin nufi da gaskiya sai shi a wajen muminai ko kuma ba abin ba samun mema da gaskiya sai shi a wajen arafai ma hadhihi kalimatu shahadatu wannan ita ce kalmar shahada man nadaka biha duk wanda ya furici da ita karaja min al-kufri duk wanda ya faɗa ya fita da kafirci tamama ya fita da kafirci ya shiga ilal islam zuwa musulunci shi a wajen musulunci faɗa faɗa kawai an ta kulu hatta ya kulu ko kulu wala ta kulu min alke ilaikum salam lasta mu'mina nan wajen musulunci duk wanda ya ce la ilaha illallah ba ruwanmu da sai an bincika zuciyarsa ko da gaskiya yake koma daga duk wannan ba a tambayi mu ba ba hatta ya amalu ba ba har sai sun yi aiki da la ilaha illallah ba ba kuma har sai sun san da ba ba alam wannan kuma mu'minai kenan wannan kai ilimin ta kaza a'a shi wanda zai ya faɗe ta kawai da gaskatawa dai ba wani ubangiji sai Allah to kuma a hankula a hankula a hankula wala ma ya dakhulul iman fi qulubikum in imani kuma ya shiga cikin zuciya kuma yanzu mutum ya zama mumini kuma ya tashi daga ya daɗa hawa matsayi a cikin musulunci sai kuma ka shiga cikin zuciyarsa to kuma har ya yi ilmul yaki ilmul ainul yakini ilmul yakini ainul yakini kuma har ya haqqul yakini ya haqqul yakini kuma ma fa'alan ma ya ilimin ta ma san ma kuma la ilaha illallah ila mawjuda bi haqqin illallah wannan kalma man na daka biya duk wanda ya furci da ita duk wanda ya faɗe ta kharaja min al-kufri ya fita daga cikin kafirci ila al-islam zuwa musulunci wa kalimatu tayyibu kuma ita ce kalimatu tayyibu ita ce kalman nan da dada wa da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa masalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin to ita ce wannan kalma da dada din ba kalmar ta kai dadin ta kaje in ana zikirin ta ma har wani rangwada za ka kana ji saboda dadin ta da Allah aka faɗa nan tabaraka wa ta'ala dan haka masu faɗarta a dinga kokari a faɗe ta zuriyan ko a faɗi Allah Allah Allah sai zuriya yawa wannan kai da kanka za ka ji kana ratsa jikinka ko mutum bai san ma'ana sai ya ji kana ratsa jikinsa ka shigar da maganganu to kuma an aka shigar da wa'ansu yabo da karatu kuma ta ya zama madahi yanzu ba zikiri ba shi ma dai zikiri ne amma kuma yanzu ya zama madahi shigar da wa'yansu abubuwa da kaza kaza da gaso ya zama madani amma zikirin la ilaha illallah zikirin kowa a ji shi anan kowa a ji shi anan to za ta dinga rushe ma hijabi za ta dinga rushe duk maimaitawa in kai ba ita ce waccan ta baya da ka faɗa ba aikin ta daban rushe hijabin ta daban rushe hijabin ta daban kalma ce mai daɗi wannan duk musulmi sun san wannan to bare kuma fuqara wa ila Allah bare kuma sufaye malam kuma su kiran su ma duza a su kuma wani ma yana yi kuma yana kuka wani ma kuma an dantance shi an rike shi kuma dadin ya ya fasa abu to kalma ce da dada shi gaba haka za ka ga su sahaban suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah kana mutum ya faɗi ta kuma ya ga abu kaman fata ya same shi sai kuma kuka sai maganganu sai sai kaza kaza kalma ce da dada هي لا إله إلا الله وكلمة طيبة إن إذا لا إله إلا الله وكلمة الصدق كلمة جسية إذا لا إله إلا الله وكذب بالصدق إن جاء يقرية جسية يقرية لا إله إلا الله يقرية لا إله إلا الله إذا لا إله وكلمة التقوى كلمة صوران الله تو تقوى إما هوا هوا هوا تقوى وجن أما تقوى wajen kasuwa ta kawa wajen kasuwatul hasad duk dai ta kawa sun mattaqaw wa abadu sun mattaqaw wa hasanu yata allazina amanu wa amilus salihati jinahu bima da iwu idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati sun mattaqaw wa amanu sun mattaqaw wa hasanu kaji ta kawa uku a nan wajen to da hawa hawa ce to ita ce dai kalmar ta kawa din duk a hawa hawa din cikin fassaronta la ilaha illa huwa la ilaha illa anta la ilaha illa ana kamar yadda ya zo a cikin kisa Allah Musa zai zo nan gaba kaɗan to duk dai hawa hawan takawa din ne duk gaba shi da wa kalimatu takawa ita ce kuma kalmar tsoron Allah ko yawa wa kalimatul ikhlas ita ce kalmar wato tsarki na zuci da yin abu don Allah tsarkake Allah mukhlisina lahu dina ka tsarkake aiki ga Allah ita ce kalmar imanin ma'ana kenan ita ce kalmar ihsanin ma'ana kenan ikhlasi wajen musulmi shi musulmi duk ba a dora mar wannan wahala ba dan yanzu ya shigo sai a yi asararsa to amma ya dinga hawa har ya zama yana yin aiki la maqsuda bi haqqin illa Allah ba riya a cikin aikinsa amma wani yana yi dan wani yana gani na wani kuma ba zan yi ba dan tsoron kan wani ya gani so ke hai suka ce ma'anar riya ka yi abu dan wani Allah ya ganka wannan shi ne riya su kuma su baye suka ce a ma'anar riya ka ƙi yin abu dan tsoron wani kuma ka san abin nan mai kyau ne na Allah so wannan shi ne riya amma ka yi wani abu don wani yanka so wajen su kafirci ne kai kafirci ne kawai ba kafircin manya ne yawa su kafirci ne kawai a wajen su ba wani amma suriya ka ƙi yin abin tsoron wani kuma wannan ya ɗan sauki sauki kaɗan ka ƙi yin abin amma a wajen ya dai ma'anar ya ka yi abu ba don Allah ba don wani yanzu kuma to me ikilasi ala ilaha illallah yanzu ya yi la maqasuda bi haqiqin fa'al sai nufin kowa sai Allah in dai ya san abin nan mai kyau ne ga karatu bi ya bayyana mai kyau ne ga kuma wato ka'idoji da malamai suka kafa na fassara karatu ko dai kitabu sunna gashi mai kyau ko yawa ko kuma ijma'in malamai duk ko ijma'in al'umma mai kyau ne ko ko kuma wato a yi kiyasi mai kyau ne to wannan duk wannan ka'idoji na hukunci wajen guda hudu to in ya tabbata mai kyau ne kuma gashi to yi kenan ba zai tsaya yi dan tsoron kin yi dan tsoron su ko yi dan kaza kaza to sai ya nufi Allah duk ga baki daya a ciki to wannan kenan to ya yi ikilasi kenan kalimatul ikilasi to kuma kasatul kasuci da su kuma al'ikilasu abinda ake cewa ikilasi tarkuka siwa barin ka wani Allah hatta na su ka siwa har kai kanka ma wanne sai ka bar gairu da gairiya ka yi ikilasi malam sai ka bar gairu yanzu aiki daga Allah zuwa ga Allah Allah ne bai kasa Allah ka laka kuma ma ta'amaluna ba na ka a ciki ba na ba na ka a ciki والحمد في ذا وذاك للإله فما للعبد من مدخل في الأمر إن عرف ba mu shiga bawa in ya sani ina yake ina yin kaza kaza to wannan a wajen alheri ya ka ake so amma wanda kishiyan wannan kuma hikimar Allah ba ta tafi da haka ba kamar kamar wanda kace ayo ni dai kai kai malam malam alamul hikimati ne amma wajen alheri so ake da ba kai kai ba wannan daga Allah ne kuma haka ga abun ma hakika ma haka yake ko kanewa ga wani ba zai yiwu ba yau ku dan matsa masa yadda zai zauna na koma kai mala abdullahi gaban ka gaban ka yau to ya yi sosan da zuwa to ita ce kalmar ikilas ware da ya zo an rasul sallallahu alaihi wasallam ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khairu zikiri fiyayyen zikiri la ilaha illallah wannan shi ne fiyayyen zikiri wa khairu du'a'i fiyayyen addu'a alhamdulillah ita ce alhamdulillah khairu zikiri la ilaha illallah wa khairu du'a'i alhamdulillah kuma idan aka je aka shiga kuma cikin hadisan duk kuma gaba ɗaya kuma za a zo kuma ba akwai ma zikirul fardi yana Allah Allah Allah kuma sunan turmuzi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a tashi duniya ba akwai ne Allah Allah akan kasa da zikirin Allah Allah Allah manzo Allah ya maimaita shi biyu ko uku to ka je ka ga masu sharhin hadisi abin da suka rasu da to wannan ya nuna al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karshen duniya tana nan cikin alkhairi tunda har akwai mutane masu zikirin fadu wannan ba zikirin kowa da kowa bane la ilaha illallah dai kam muqamin na farko ne muqamin na biyu ne muqamin na uku ne amma zikirul fardi Allah Allah ba za ka wani maki amma in karin zikir to ka ce Allah Allah kuma me kenan kaza kaza a shi ne dan dariya a shi Allah ya lakana maza Allah ma kul Allah kuma zarhu fi khawdihi yal'ab kul Allah da asuru da ya zare ta koke shi da manzo Allah ba zai tsare kan shi Allah ya sako masa zikiri ga faɗi sai ga baki da zikirul fardi to wannan to ba za ta shi kiyama ba akwai da zikirin fadi wannan zikiri ne na manyan wato bayin Allah kwarai da gaske to yayyar zikiri dai la ilaha la ilaha illallah yayyar addu'a alhamdulillah kuma ya zo afdal wa warada ya zo afdal ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah mafi falalar mafi girman abin da na faɗa ni da duk annabawan da suka zo kafin ni la ilaha illallah la ilaha illallah wannan shi ne abin da na faɗa annabawan da suka zo kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara la ilaha illallah tun daga annabi nuhu an ce shine farko wanda ya ce la ilaha illallah saboda shi aka fara gunci a zamanin sa annabi nuhu to shi ya fara aka fara gunci a to shi ya shi ya fara la ilaha illallah ba wani abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma la ilaha illallah a yau ba wani abu bauta da gaskiya sai Allah to annabi Adamu ko kawai alhamdulillah kaga da haka annabi ya haɗe su a can wajen shi ba annabi Adamu sannan ba a san ma zancen yin wannan Allah ko kaza kaza duk ma ba a yi ba shi ba annabi Adamu alaihi salatu wa salam alhamdu shi ne farko wanda ya fara faɗa ta Allah ya ce dan ita na halicce ka dan ita na halicce ka Adamu mafikin abin da na faɗa ni da annaba da suka shige la ilaha illallah wannan bangare ne na hadisin rana arfa. Mazalla sallallahu alaihi wasallama ya ce mafificin abin da na faɗa ni da annabawan da suka shige bayana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa huwa ala kulli shay'in qadir ko huwa al-hayyu la yamutu bi yadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan shine mafificin addu'a da zaka yi ranar arfa za ga galibi shahunan ba asirin arfa inda kai hajji da su za su ce mazan kowa ya yi ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa hayyu bi yadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir ko wannan kenan wannan ita ce mafi addu'ar rana abba kuma la ilaha illallah da duk wannan na gaban sharhin ta ne bal bisa abin da faɗa ni da annabawan da suka shige bayana la ilaha illallah wa warata ya zo annaman da kala sukan duk wanda ya shiga kasuwa وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب له duk wanda yayi wannan zikirin a kasuwa to kuma malamai sun ce yanzu ai duniya ta kusan zama kasuwa ba kalla ne ka fito wani kofar gida sai haga shago a wajen to fito kai a nan ko ko ka shiga gangariyar kasuwar ma wai sabida mai kasuwa saboda kowa ya shagala da neman arzikinsa ba laifi suka yi ba amma kasuwa ba ta rabuwa da marfanci ba ta rabuwa da shakiyanci da waye don mai siyan kayan ya ji daɗin zuwa gobe an ce wanda zai yi kasuwanci sai ya yi wannan ya yi bar amma ka ci za ka turbule wa 'yan kasuwa kaza wani ya rage ce wannan kamar dole kamar yana korata irin zan ƙara zuwa wajen sa siyayya ba sai ji 'yan kasuwar masu siyayya su abu ki haka ɗan kasuwa yana barkwanci kasuwa iwe-iwe aji a zo kalan kalan kalan to duk an shagala kuma da nema arziki din nan kai kuka zo ka ce la ilaha illallah ka tunatar da su Allah ka tunatar da su Allah to kuma filan za ka ga wani bayan Allah suna zikiri a kasuwa to wadan Allah za ka ji in bara ce sunan ta bara in wannan zikiri ne sunan ta zikiri dan ka tunatar da su Allah kaga in aka yi kiyasin wannan mai kiran sallah ma ya shiga a kasuwa da kaza amma dai da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to duk wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa bi yadihi al-khayru wa huwa ala kulli shay'in qadir kutiba lahu za a rubuta masa alfa alfi hasanatin kyakkyawan aiki miliyan ɗaya dubu sau dubu kyakkyawan aiki miliyan ɗaya za a rubuta masa inda wa mu'iyat anhu alfa alfi sayyi'atu za a shafe masa zunubi miliyan ɗaya a ƙaraɓa sama za a rubuta masa falala miliyan za a shafe masa mummunan aiki miliyan wa rufi allahu alfa alfi darajatin za a ɗaga masa daraja miliyan ɗaya za a ɗaga masa daraja miliyan ɗaya wannan hadisin sayar na umar kenan radiyallahu ta'ala anhu da ya rawaito daga manzo Allah sahihi ne mustadara ya fito da shi Allah alama mu san kuma ina malamai suka karbo wani ba akwai cewa duk wanda ya shiga kasuwa ban san mafugarsa ba duk wanda ya shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah an gafarta masa zulumin shekara hamsin an gafarta masa zulumin shekara ko wannan da ya isa ai ga hadisi kuma in gangariya ma shi da ya isa wa da ya zo annan Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa amincin Allah ya tabbata a tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kala ya ce ya rabbi ya ubangiji allimni sanar da ni shay'an wani abu askuruka bi da zan ambace ka da shi sanar da ni wani ismal azam dan ko da zan ambace ka da shi kala sai Allah ya ce ya Musa ya kai Musa qul la ilaha illallah ce ne la ilaha illallah kala uhibbu shay'an takussuni bi eh wannan ko ko ana faɗa duk bani sai mu a wani dai ɗan ta ɗan damu ta ɗan damu na ke so ka keɓance ni da shi ya ubangiji wani abu da za ka keɓance ni da shi ko a ina so a yaran da azumi shi an yawa ala uhibbu shi an takussuni wani abu nake so da za ka keɓance ni da shi ala lahu sai Allah tabaraka wa ta'ala shi da shi qul la ilaha na ce ma ka ce la ilaha illallah shi ne abin da zan keɓance ka da shi ala kullun nas yaqulu ko ana faɗa wannan wani abu nake so dai na daban ka mutum yana so ya zama wani zikiri kuma na daban ma dai qala lahu sai Allah ya ce da shi qul la ilaha illallah ya Musa Musa ce ne la ilaha illallah wa alam kai sani anna samawati sab'a sama bakwai din nan wal ardina sab'a kasan kasa bakwai din nan wal arsha da al arshi mun yi bayanin ta wal kursiya da kursi lawju ilat duk waɗannan da za a ɗora su fi kifatin amma a kunnen sikeri wa tu'ila kalimatu la ilaha illallah marratan wahidatan a sanya la ilaha illallah guda ɗaya tak fi kifatin a sikeri a kunnen sikeri kubra ɗayar malar bihinna la ilaha da sai la ilaha illallah ta rinjaye su la ilaha illallah la ilaha illa kwashe wannan Allahu Allah ya Allah kan ne ne aune shi tabaraka wa ta'ala ko ne jirin jayewa zai ba wani ubangiji kai to wannan duk magana ce misali a shafe ta ko to sai Allah tabaraka to ne jirin jaye Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya zo dan haka muridai irin mu a farkon tafiya ka a shagala da wa'ansu asma'ai ko wa'ansu takandamai wanda ba a san kansu ba kaza a'a tsantsar zahirin zikirin ya shige ka tuko kuma da yawa sufaye suna da abubuwa idan mutum ya tsufa kuma ba zai iya abin da yawa ba kuma suna nan da ismal azim din su kala kala wacce guda ɗaya sai ta aune zikiri mai yawa sai a ce abu guda ɗaya idan ka yi daidai ta da ka yi la ilaha misali dubu saba'in wannan suna da asalinsu akan wannan ko ku abu guda ɗaya in kayi daidai ka da kayi la ilallah miliyan ɗaya ko ku abu kaza in kayi daidai ka da kayi salatu fati dubu saba'in ko ku guda ɗaya in kayi daidai kaza kaza wannan yana in dai daga manyan yake kuma wanda sun san mafitarsa suna da dogaro yana ya faɗi wannan ya ce yana yi sauka a cikin lokaci kaɗan yakan yi saukar ƙur'ani dubu saba'in kaza kuma yanzu wannan abin ya wuce hankalin dai abin da aka sani in dai ya sauka qur'ani ne wannan zahirin zuwa da ya sauka dai in ba karama ba kuma tawali to kuma ai kaga a ce dubu sau'in dai kuma Allahu a'lam to irin wa'annan suna nan amma shehunan suna cewa yaro mai karfi a jiki muridi mai karfi a jiki kai ya shagala da wa'annan kai ya shagala da wa'annan wani shehin babba shehu suwar radiyallahu anhu Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkarsa ya dawo daga maka mutumin chadi ne ya dawo daga maka ya zo ya sauka a kano to manyan shehunan mu sun zo sun gaggaishe shi duk da baki da mun je da shehu usman bashir Allah ya ba mu albarkarsa shehu usman bashir ya gaya masa da ina nau'i adadi kaza na salatin sati a lokaci kaza yanzu girma ya zo abubuwa biyu wallahi ba na iya wannan adadin ka za ka rasu shi ba ne ka yi yadda ka iya sannan ga zikiri kuma ikon Allah a gaban mu ya rubuta masa wannan shi wannan daidai take da kaza kaman kayi kaza ne kaza ina da izinin ta daga Shehu Al-Fasi yana daga izinin ta daga Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala amma ko yaran nan sun zo kakka ba su ko yaran nan sun zo ko yaran nan sun zo kakka ba su su je su ta gundarin salatin su dake shi da kyau har ya zama musu ɗari domin ga babban shehu mu shirin ibrahim yaron ya rasu shi kuma a mai zubiri Allah ya rahamshe shi ana son malam na bakin kogi shi kuma yana da karamarsa ɗan lokaci ka ɗan yakan yi salatu fatin gundarin nasa mai yawa wanda hankali ba zai iya ɗauka ba ko ba har har har har mutum ya zo ko buɗe bakinsa ya rai a'a murattalatan a jere na karanta ta yana jin ta ba wai ka ka gudu tsirata ka ce ka yi salatin sati ko ka yi dari in an haɗa ta ma da ƙarfe za ta haɗu da ka so ina don a kai a ba da Allah a'a tarkilan haka za ka dinga sako shi kana jin ma'anar da kaza ba sururi ba to wannan kenan duk suna yi daidai a dake a dake gundarin abin ka a tsayawa khususiyya ba laifi ba ne ba kuma babu ba a'a annabi ya faɗa cikin addu'ar sallallahu alaihi wasallam ko wani ismi da kake banci wani bawanka da shi ba wanda zai ce ko a shari'a ko a kaza ya tattare sunayen Allah masu girma a'a tunda annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah au isma in ka san tabi au min abdika ko wani sunan da kake banci wani bawanka da shi in ban da shi ma ba wanda ya san shi ma Allah to na roƙe ka da wannan ma na wajen wani ma wanda ba wanda ya san shi a ga ai ce bai ce ya tattare suna ko ko ba za a ka a'a to amma dai ƙananan mu dai dai irin mu ai ta dukan zahirin abu kaza kuma an mutum ya tsufa ko mutum kuma wata rashin lafiya ko wani kaza kuma ya kai zai iya abu ko kuma aiki ba zai iya yin wannan da yawa ba kuma yana so kuma in yayi wannan din yayi wannan kuma sai ya ne su lakana ma kuma wani nasu mai izini kuma wanda zai kuma mun gode Allah da Allah ya mu masu zikiri ne kuma masu dariboci ne a hannu to yana daga cikin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai zikiri mai yawa yawa a wajen Allah wazkurullah zikran kabira ku ambaci Allah ambato mai yawa ko wani akanta ne ce ma mai yawa ya za yanzu masu calculation din duniyar wata din nan in ka ji sun yi kalbiyar da ai hankali ma hankali ka wani zai ma risko mai masu kirmifi ba to bari Allah ya ce ma ka yi mai yawa yanzu ya za a yi kai kaza kaza to shari'a ta manzana ya nuna ko ɗari kullum ko ɗari kaza ya shi kansa yana yin kaza biya yin kaza ko shaunar in kai kaza in kai kaza to kuma in kai mai izini da zikirin juma'a din nan mai izini bai komai ɗaya tak in kai kayi zikiran kasira ɗaya tak in kai da izinin nan da a cikin hadaran nan ranar juma'an nan da yamman nan lokacin da muke zikirin juma'a nan mai izinin nan mai kaza to ɗaya tak in kai kayi zikiran kasira an ba mai wannan izinin ba kuma ko ka mutu kana yi zikiran kasira ba kasira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai wa'annan kuma fanni ne guda in aka shiga kuma ma kan fanni ne guda to kaga dai yanzu annabi Musa ya yi ta neman kuma a hadisi sai na alima irin wannan ta same shi ko ya ce manzo Allah ya zaɓe shi da wani zikiri da kuma bai ba ku manzo Allah shi ne la ilaha illallah a wani ke manzo Allah ne la ilaha illallah kuma yanzu idan idan ka daga hannunka sama kamar yadda zan yi din nan gaba da Allah ya rufe idan sai daga hannun sa sama ya faɗe ta uku sai na lima ya daga rufe idan sai daga hannun sama ya faɗe ta uku kuma wani nau'i ne wannan daban amma dai la ilaha illallah da mutum ya dafe ta sosai da baki da su har kuma in ya kai zikirin ardin ma gashi na to baki ya tu sale hatu kuma duk maganar su amma dai yanzu maganar la ilaha illallah akwai ragowa kuma subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hazzuna allah wa ni'mal wakil suna nan wajen su goma dinde amma dai duk ba kamar la ilaha illallah tauhidi dan ita to in ka je duba kashifin ilba a shauki ya yi mana bayani akwai zikirin da zai yanke ma hijabi kaɗan na wani ɓangaren sa kamar waɗansu sunayen akwai wanda kuma zai yanke ma du rana yana tana daga cikin mai yanke du samadaniya samadiyal kubra ulwallah ita ma tana yanke du ko da ayatul kursi ita ma tana yanke du to da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma yana yanke du zainan san la ilaha illallah ai kaji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya annabi Musa duk in an dora waɗannan abubuwa a kunnan sikeli aka dora la ilaha illallah a kunnan sikeli la ilaha illallah za ta rinjaye su wa rabbi ya zo man qala hadu wanda ya faɗi la ilaha illallah mukulisan da yaqini da ikhlasi da kalal jannata zai shiga aljanna ba kuma yanzu wannan kamar na kuma keɓantattun mutane ne amma duk musulmin ba kuma wanda ya zo wa Allah man ja a ni bi buradil arabi qaya wa lam yushrik bi sha Allah ajanna bi buradiha magadratan wanda ya zo da Allah ji hadisi da cikin kasa na zunubi amma bai tara komai da ni ba zan zo masa ni kuma da cikin da na gafara wanda ya duk musulmi mai la ilaha illallah ko me yayi in dai ba ya ce Allah yana da kishiya ba ko Allah su biyu ne ga Allah ga wani Allah su biyu to ko me in ba wannan ba sunan sa murtaki bil kaba'i wanda ya hau babban laifi sai a fawwala za a yarda da shi ba za a kalle shi ba za a kusantar da shi manyan lamurmura ba ba za a in ya mutu yana yin zunubin ba za a sa manyan mutane su je jana'izar sa ba sai a sa yan tasha duk kuma a ce ku je su da Allah a wanke shi yan tasha a je a kai shi duk dai haka ko a ba yara suna yi suna abu kaman wasa je su kai shi a sani da amma ba wanda ya ishe sai dan wutan babu sai a hawar lamarin sa ga Allah tunda dai la ilaha illallah nan kana na da kana na to kuma kaga in aka ce kuma ikhlasi mukhlisan kuma wata magana ta ta canza ko yanzu bai kowa sai ya kokari ya sami ikhlasin nan tun daga لا مقصود بحق إلا الله حكم تسامو إكلاس خاصة خاصة ما معرفة شكنا من قال من قالها مخلصا وان ده بديت دغسكي صحيح دغسكي شكنا الله دخل الجنة زي شجع الجنة هو ما يشجع دخل الجنة وأكثر وأكثر الله تبارك وتعالى وبنجي يا ويسامين ذكري daga ambatan la ilaha illallah ma a cikin qur'ani qur'anin nan ambatan la ilaha illallah da yawa ambatan allah allah din ma wajen dubu biyu ne da wani abu da idan ga baki da fi kitabi a cikin littafin sa tambihan dan fadakarwa lin nasu ga mutane ala anna hadhihi kalimata abu ta cewa wannan kalma hiya dariqu sharafihim dan kowa ya san la ilaha illallah ita ce hanyar daukakar sa ita ce hanyar girman sa wa dariqu sa'adatihim ita ce hanya arzikinmu na duniya da na lahira wa ɗariƙu na ilihim lil muradi ita ce hanyar neman duk abin da ake so ai hadisi ya ko duk wanda qur'ani da zikiri na la ilaha illallah din suka shagalantar da shi an da du'a ko shi bai tsaya ma kaga yanzu wani ba zai iya karanta qur'ani da yawa ba Allah ka yafe mana wani ba zai iya tsaya ya zikiri don zafin Allah ba don yana neman komai ba don yana tsoron komai ba zikiri yanzu irin wannan zikirai na ɗari ƙoƙi da muke mun gode Allah don haka suke da amfani yanzu ka zauna za ka yi kana yi ne don arziki ya zo ko don talauci ya tafi ko don a kare ka sharrin wani da duk ba wannan a ciki a abudan lillahi jama'a ka faɗa Allah don bauta gare da kawai ba da ina son komai ba ba da ina tsoron komai ba ba da ina neman komai ba a a dan ka cancanta yanzu kuma ni ba bauta ne kawai ta abudan lillahi za ni yi wa baɗi narkewa ne kawai ta abudan lillahi to da haka ya fi amfani to Allah ya duk wanda ya hakan ma sai na ba shi buƙatarsa akan wanda ya zauna kuma na addu'a yake wani kuma talauci ne ya dame shi to yaran zafu yaran zafu yana da kyau ba ka arziki ka arziki to sai na ba wancan dan ikilasin tuko dan ta'abbudi din tuko kafin na bawa wannan duk da baki ɗaya kaga haka shi ma wanda mai Qur'ani yin dan zatin Allah a nan biyan bukatan yake a nan biyan bukata yake sun ce da maki zai taso ma kaka ce za ka tsaya faɗa da shi kai ya rijaye ka ko sai karbi da kai kuma da faɗa a cikin lamarin Allah ƙare bi Allah tabaraka shi ke yanzu kuma sai Allah ya ce man adali wa liyan faqad azantu bil da ni ake yi yanzu da ni ake yi yanzu shi kenan kuma sai Allah ya shiga ma ai ka ji daɗi duk da baki hakan alheri ma kake so Allah ya ka saka wani ba ka iya so shi kenan sai dai Allah ya saka zu Allah da kyau shi kenan sai Allah ya san ma duk wanda yawa alheri zai ga Allah kuma ya ji kunci sai a ce ni yawa dan shehu Jahan Abul Abbas radiyallahu anhu arzahu annabi amin ya ce a cikin wannan hadisin man adali waliyan faqad azantu bil harbi to mun ji wani abu a ciki kuma man wala li waliyan faqad walai to haka duk wanda ya jibinci wali na ni ma na jibince shi ni ya jibinta kenan ya rike ganin bin waliye da soyayya tana da amfani saboda in kai yaƙi da su Allah ya ce da shi kai to ashe in ka so su ce da ne ce mun gane a cikin sa kuma Allah zai ce a ni ka so ni ake so man yudiyar rasula fadal ada Allah shine shugaban waliyan duk da baki ko sallallahu alaihi wa sallama to wannan kenan to Allah ya nuna mana la ilaha illallah ita ce hanya arzikin mu na duniya da lahira wa tariqul wa tariqul ilayhim ita ce hanyar samun su lil muradi ga duk abin da suke so a yamba kirki kisabu to ya kamata a yawaita zikiri a yawaita zikiri cikin jama'a da kai kadai akan bozonka kwance tsaye zaune yasuwar siyaman wa qu'udan wa ala junubi a yawaita tunani wa ya tafakkaruna a tafakkuri kuma a ciki shine abin da ya bambance zikirin arifi da wanda ba shi ba wa ya tafakkaruna a yi tunani a ciki to a yawaita zikiri abu kuma ba dan kowa ya ji ba ko kaza kaza na zahiri yana nan a zahiri na batin yana nan ba ka zo ka kuga ka hana wa mutane jin kawai ka ya zikiri kai so kake a'a sai abu kai dai iwa kanka so kake ka ladabtar da zuciyanka ka sanar da ita Allah ka bi lamarin Allah bauta kake yi da kaza to bauta kake yi kaza to a yawaita zikiri nau'o'in zikiri duk suna nan babban zikiri dai la ilaha illallah in an tafi an tafi kuma za a je babban sa Allah Allah Allah duka baki da to yan baki wato ya kamata a yawai a yawaita zikiri ko iktaru min hadhihi al-kalimat yawaita wannan kalma fa innal makhluqati halittan Allah kaf a kasamu talafatu rabe-rabe ne guda uku halittan Allah gaba ɗaya kashi uku ne naqisun akwai tauyayye la yatumu abadan ba zai cika ba har abada haka Allah ya shirya shi shi tauyayye ne iyanan sanin Allah sa yake iyanan muqamin sa yake iyanan kaza kaza bai zai cika ba har abada wa kamilu akwai cikakke kuma la yantaki su abadan ba zai tauyi ba har abada shi ko cikakke ne har abada wa shay'un akwai ɗayan wani abun kuma na ukun taratan ya kunu kamilan wani lokaci ya cika wa tarakan ya kuna nakisu wani lokaci ya tawaya to fannakisu kaso na farko wanda shi tauyayye ne allazi la yakmilu abadan wanda ba zai cika ba aljamadat wal haywanat sandararin abubuwa da narkakkun su da dabbobi dabbobi da ratsire da duwar wasu da gidaddaji da kala kowanne akwai nau'in sanin da su a tauye suke ba su cika ba ba su cika ba la ya ta'ata an yanzura kamalu min ha abadan cika ba za ta iya zuwa wajen ta ba ha abada cika ba za ta iya zuwa wajen ta wal makhluqat allati tamulat halittocin da suka cika su to kuma wannan kenan to akwai kuma cikakku wanda su ba ba su taba tawaya ba wal makhluqat allati tamulat ita kuma halittar halittun da suka cika wala yasduru min hana wala yasduru min hana qasin tawaya ba ta wato zo daga ita ba abadan al mala'ikatu su kuma mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna ba za tsaro Allah cikin abin da yawa suna aikata abu su kuma zakira zikiri zikiri su ba wani lokaci zikiri shine numfashin su ambata Allah shine numfashin su yanda bayan da za a yi ka daina numfashin nan in aka matse hancin ka daina numfashin nan ka mutu kenan sai iskar sai numfashin ya koma zuciya ka yanzu sai ka fashe sai ka fashe shine ma'anar shaƙe wannan aiki za ta yi mutum da aisha uzu billahi ma'ana akan ɗaure wuyan numfashin ba zai fito ba to sai ya koma wa zuciya sai ya koma can sai yanzu yanzu ka buga shi kenan sai mutum ya mutu a uzu billahi to kaga mutum ɗan adam ba zai zama ba shi da numfashi ba sai mutuwa to haka mala'iku su ma in ba zikirin nan ba sai mutuwa su suka ba zancen mutuwa ko tara dole ne su kuma numfashin nan shine zikirin su to ashe su cikakku ne yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun suna zikirin dare da rana ba sa gajiya ba sa ba sa gajiya ba sa gajiya ko ba a wani lokaci fatala la yafturun ba wani lokaci kuma da za a ce gashi ba su ba a'a da'ima su automatic ne zikirin su wal makhluqat ita kuma na ukun halittan da allati wannan da taratan wani lokaci takmulu take takmir take cika wa taratan tankus take wani lokaci kuma take raguwa huwa banu adam su ne mu mu ɗan adam wani lokaci mu hau kamala cika wani lokaci kuma a tawaya wani lokaci mu hau kamala mu hau kamala har mi ka faɗa da ka faɗa da mala'iku kai wa'ansu muminan ma su fi su wa salihul mu'minun wal mala'ikatu wa'ansu muminan ma su mala'ikun ma saboda ba aikinsu ba ne ga sun ɗauka kuma har sun zo daidai da masu aikin su sun kuma masu aiki. To, ko kuma ɗan adam ya tawaye ya tawaye ya tawaye wani tawaye ce da har ma ya fi dabbobi tawaya. Saboda ya yi kama da tauyayyu ɗin to kuma yanzu ya fi tawaya. Su marasa asalar sadini. To, wannan kenan. To, ɗan adam ne shi kuma yake da wannan. Ya cika wani lokaci, wani lokaci ya tawaya. wannan dan banu adam wannan dan adam kenan banu adam ayyan adam fihin kamalu akwai cika a cikin su fihin nuqsana akwai tawaya a cikin su kowanne dan adam yana da wayannan wato transformer guda biyu akwai ta cika akwai ta tawaya in ya taba ta cika sai ya cika in ya taba ta tawaya sai ya tawaya wa man kana kamilan taratan wa nakisan taratan wanda wani lokaci cikakke ne in yi wani abu in yi wani abu kuma tauyayye ne fakamaluhu laysa min zati ashe cikarsa ba ta halittan sa bace ba ta jikin sa bace law kana min zati da halittan sa ta da ka cikarsa ta halittan jiki ce la baqiya kamilan abadan da ba wani abu da zai koya abu ma ba zai tawaya ba saboda zaki ne misali sukari yayin sukari zakin nan nasa na jikin sa ne zakin nan nasa na jikin sa ne amma ko kwa mai zaki ko shayi mai zaki ko fura mai zaki yanzu ai sukarin aka zuba ce zakin ko in ba a zuba ba ba za ce zaki ba ma'ana yanzu kam ita zakin fura ko zakin koko ko zakin shayi ba na jikinsa ba ne na wani abu ne da aka zuba masa amma zakin suga ba tun daga raken da ya turo waye je an mara ruwan suga sannan ya zaki kaga shi zakinsa daga Allah zaki na jiki ne To, to in aka gane wannan, an aka gane, izan idan aka gane wannan zance, almahallin laziya ce min ashe ɗan adam ba cikakke ne a jikinsa ba, wani abu ne yake cika shi, ko wani abu ne yake tauye shi. Izan almahallin laziya ce min kamalu ta inda cikan nan take zuwa ma yan bagilil mar'i ya dace ga mutum an ya suran baka ya yawaita tsayuwa a nan inda kamalan nan take zuwan ma. لأن الإنسان domin ɗan adam ya hibbul kamala yana son cika duk abin da zai cika shi ɗan adam za a ga abin da yake nema kenan yana son cika la yuhibbu illa kamala za a ga ɗan adam bai son komai sai cika cika wajen shiga cika wajen magana cika wajen zama cika wajen kaza kaza kaza wal ikmal da cikawa shi ma zai so sai dai ya cika kullu insan duk ɗan adam la yuhibbu illa shay'an kamila bai son komai sai cikakken abu sai dai in ba yanda za a yi aushe an yi kumin rubuwa ko abin da zai cika shi ko abin da zai cika shi ko abin da shi zai cika abin da yake so kenan alkamilu bi zatihi mahbubun kuma cikakke a cikin kansa abin so ne wa kullu ma yukmiluka duk abin da zai cika kan kai ma anta mahbubun inda ka to kai ma kana son wannan abu kai ma duk abin da aka cika yana son ka akan wannan abu amal ladhi yukmiluna to me yake cika mu mu zama cikakku huwa zikirullahi shine ambatan Allah ambatan Allah shi yake cika mu tabaraka wa ta'ala kullama zakarna Allah duk lokacin da muka ambata Allah fa nahnu fi halati kamali to muna cikin halin cika muna cikin halin cika wa sharafin da halin daraja daukaka wa irzin da girma wa rifatin da ɗaukaka ne muna cikin duk muradifai ne muna cikin halin cika da ɗaukaka wa kullama gafalna an zikri duk lokacin da muka rafkana daga ambatan Allah to bakina fi hayyizin nuqsani to mun shiga da shingen tawaya mun shiga shingen tawaya duk lokacin da muka rafkana daga ambatan Allah fa'ala haza to akan wannan نبهنا القرآن القرآن يكي فأكد دمود إلى تمديد ذكر الله إذوا ميمية أنبتا الله في القرآن يذكرنا والقرآن هنا جاء منا أن الواجب علينا واجب أكم هو الإكثار شين يويتا من ذكر الله تبارك وتعالى لك أنبتا الله أنبتا الله ne kadai ba shi da wani lokaci da sai wannan lokacin za a kowane lokaci Allah yana neman ka ambace shi kowane lokaci zaman lafiya yaki da sallah kwanciya tashi kaza in ka manta ka tuna izikiri kaza duk waɗannan abu za ga ayi sun zo da shi har in an kaura yaki ma to kuma a hau zikiri da kaza in an yi zaman lafiyar ma a yi zikiri duka baki da so amma ta Allah ne kawai ba shi da lokaci amma yanzu yanzu kaga yanzu ka tashi kai sallar jara a wannan lokaci kuma ai shikenan ma sai kuma ma bashi ya biyo boka ko ai wasa da addini in rafkana ce in kaza ka sai a nafa haka don kuma wasa da addini ne ma dare kuma ma magana ce ko to ka gani amma ban da ambatan Allah shi anin da'in shi a kowane lokaci ana buƙatar ka da ambatan Allah ikshar min zikiri li annana domin mu lana kumul bala la kuma da bala mu cika ba wala na shirau ba mu dauka ba illa fi halatu zikiri sai a halatu ko da adam kaliban Allah ne zo ake da'iman ya zama to a cikin daukaka a cikin cika wal insani dan adam jibila an halicce shi ala an yusira min zikiri an halicci dan adam ya yawaita ambatan ma ya sharabu biya abin da yake daukaka da shi wa yuratiduhu da'iman ya kuma mai tashi ai ni ne kaza ne in mai kuɗi ne ai ni ne kaza ne in mai sarauta ai ni kaza ne in malami ne in kaza in wani aiki ne da jikcika ne ai ya kafa da'iman sai ya faɗa mun yi karatun ko shawar ya ce yanzu dai ga mutum in ya hajji hari ya mutu sai ya tafi wannan ai lokacin hajjin mu an yi kaza ai wata rana lokacin hajjin mu muna maka aka yi kaza haka sai da kamar ana ce haka zai ta faɗa sai har ya mutu kaza ai shekarar da muka yi hajji aka yi ai da aka yi hajji mu ma da muka yi hajji kaza kaza to haka dan adam yana son ya ta yawaita faɗan abin da zai cika shi ko to a kullum ina cewa tajidul insana da'iman za ka samu dan adam yaftakiru bi nasabi yana alfahari da nasabarsa ainihin dan gidan wani ne ai ni zuriya wane ne mu fa'ula wane ne shine ko mu ƴaƴan gidan wane zuriya wane ne idza zanna idan ya zaci annar aka hu daukaka safi na sabi a cikin dangin sa yake shi ba shi da wani abin da zai faɗa na sana kansa wanda shine daukar sa zaka ji yana ta faɗa iyaye iyaye na dai iyaye na dai iyaye na ni dan wane ne ni kaza kaza da dai abin da ake so kun isfaniyan wala takun izamiyan zama kai kai ni wane ne saboda kaza da kaza da nake da shi na alkhairi kaza kaza amma ba ni dan wane ne ne kaza ba ran kuma Allah hawla la quwwata illa billah ba ka da shi duk kuma yake to da ya ita jawo kai dan wane ne yake nan kamala ka anan za ka zo ko to fi na sabi yawa wa yusira zikira baladi wani kuma za ga yana yawaita mahajjarin sa ai mu yan gari kaza ne ai yan kasa kaza ai yan gari kaza mu yan kaza mu garin sa dai saboda yana ganin girman sa zai zo daga garin sa in ya ce shi dan wannan gari ne za a to yanzu na Allah da annahu yana san cewa daukakan sa fi baladi a cikin ambatan garin sa ne ko ya ambatan garin sa ne tajidul arabiya zaka samu balarabe ya kula ana arabiyu ni balarabe ne shi kuma ya rasu kuma abin a cikin fatar sa ne kuma duk da kuma alhamdulillah ga annabi a cikin su lalle sai to amma dai ya so annabi ai zaka samu wani kawai fata yake takama da ita amma bai san ma da me ya daraja ya darajantu ba zaka samu balarabe yana ta kura ana arabi ni balarabe wata jidul ifriqi zaka samu dan afirka ana ifriqi ni dan afirka ne ni dan afirka mu yan afirka din nan yan afirka menene yan afirka bazaci to sai kuma yan arewa ne yake faɗa ko sai kuma arewa yake faɗa ta an samu dai ana ta mawaƙa ne ga shi nan mai yaka suna ta magana afirka da afirka wal makiya mutumin maka ya kula ana maki ni dan maka ne ni dan maka wal misriya yan misra imana qahira menene masu duka alfun ba yan misira ko a ga suna takama ana cewa ta gausul bilahi ita ce gari ma kowane gari ma a zune ta riga shi ta zaka dan misira ko a ga yana takama ni ne dan misira Allah ya faɗi misira misira a zuwa wajen bakwai ko ga abu dan misira aka yana takama ni dan misira ne waya kula anani siri ni dan misira ne wa shamiya dan sham kuma siriya za ka yana ni ɗan si ana shamiyu ni ɗan shan ne haka makadasi mutumin baitul maqdis yana kaza kaza haka yan iraki su ma mu yan iraki ne ko ko yan kufa mu ɗan kufa ne suna cewa dama daga makka sai madina sai kufa yawa su mu yan kufa ne saboda sayyidina ali ya koma can ka Allah ya jira fuskar ta ya rasu ma a can haka sharifi za ka ji suna faɗa daga makka sai madina sai kufa ita ce nan na jafu da yake na ko na jafu al-ashraf masu ke cewa قدس الشريف يقول قدس مثال جوت والشام أشرف لي ما في أشرف ما يعني تو الشام هذا لا كذي شيء شامي أنا وين تكيلو دي هذا يكسر من ذكر يا وين تسمى تولى كذا ومتو متاعي تشي يجي يوم تقول كذا كانوا يوم تقول كذا هو إلى دي أغلى أغا ذاك ذاكي النزاهية يعني أغلى أغا كوينا يكسر من ذكر هذا لأنه يظن أن له فيه ربعات da yana san a cikin wannan ɗaukakar su take faɗan wannan ɗaukakar su take to kamar Allah yana ce maka to ya yi kyau amma kunu rabbani da to baka da wata dangana da Allah ga gidan girma din ma kunu rabbani zama rabbani mana inda da zaka zaki kanawi kaduna wuya makadasi misiri to zama rabbani kuru rabbani yuna ku zama rabbani rabba ka zama rabbani mana za ka je yana abu ko yawa min hada li annahu yadhunnu an wallazi yuksibuna yuksiru min dhikri hada li annahu yadhunnu yana anna lahu fihi rifatan wallazi yuksibuna rifatan amma hakika hakikatan hakika in mutum yana da hankali abin da zai ba shi girma wanda in ya alfahari da shi lallai alfahari huwa an nuksira min zikirin qawli la shi ne yawan ta faɗin la ilaha illallah ce ni rabbani za ka suna ro al'arifun billahi masanin Allah yawwa yawwa wa min halil haqiqatu wannan yana daga dan haqiqa ne ma'ana yawwa bayan da aka bata sunan aka lalata shi saboda kawai ɗan sun shekaru da baya ɗaya biyu uku in mutum yake na aka wannan shine ƙarshen yaban da za a yi wani a ce wa min halin hakikat yana daga ahal saboda haqqu zalika li anna Allah huwa al-haqq ma'ana rabbani ne to da an bada shi har ka ji mutum ya Allah ya yi in hakika kaza kamar ya zagi bayan Allah ne kamar yanzu ka zo ka ce Allah ya yi wa sojoji kaza ka kuntuma musu zagi ai mun soja ya kafke kamala ko ko an gwamnati ta ji ga yadda ɗan tawaye ne kuma tawaye ne ko sai an canje ka an farko da ta ina nufin sojan gona ina nufin sojan gona ana da ne sa baka fada ba da ne sa mu ya hatara kwarai da gaske to karshen abin da mutum zai dangana kansa da shi lamarin Allah an nuksira min qawli la ilaha illallah fali hadha fali da haka takarrara fil qur'ani miraran kaman ya tsayawa a cikin qur'ani وليس له غرض ba wani nufi a cikin haka ba wani nufi ga Allah tabaraka wa ta'ala ga wannan ya daukaka ya girmama yana nufin dai ya nuna mana anan girman mu yake inna ma yuridu tanbihana Allah yana son fadakar da mu ne na hanu mu ila ma fi sharafuna izuwa abin da daukakan mu take wa izuna da girman mu kana dan haka Allah yace fa'alamnahu fa'alamannahu la to yanzu ma kai ta faɗa ta kuma har kai ilimin ta ka san dai la ilaha illallah kuma sai ai dan ma'arifa ai ilimin tauhidi din nan iyayen da kuma zama ma tsiya ba kuma duk gaba daya to kuma har kuma ka shiga ma'arifa ma kuma yanzu fa alaman na ku la ilaha illallah kai ta tafiya kai ta tafiya kai ta tafiya ba ba ba kashi kuma kana kana hawa girman ka yana karuwa hasken ka yana karuwa kana tafiya cikin Allah hasken ka yana karuwa komai baka fata ka sai an ga hasken addini din nan shi daga ciki yake fitowa waje hasken disha mashafe hasken duk wa'ansu da faru shi kuma daga waje yake shiga ciki su waliye suna ganewa su waliye Allah ya rahamshe da imamun Madina imamu Hassan Madina Shehu ya ba mu albarkarsa ya ce duk ɗan mutum ya sallah asuba a cikin jam'i yana gane shi in ya gan shi yana da rana in ya gan shi yana gane shi da wani kuma bi ilan da ka je gaban sa ba kai sallah asuba ba ran nan ma'ana kai amma ba a masallaci ba ila kuma bacci ya dauke mu sai da rana ta fito ko kaza sannan kai zai ce yau ba kai sallah asuba ba ba wai dan baka zo masallaci kaza kaza an ta ga yace wallahi Allah yana nuna in wanda ya sallah asuba ran nan a ba sallah a cikin Allah yana nuna wani haske a jikin su to irin wannan ake nufi akwai bayan Allah suna gane wannan hasken da za a ga wannan ba na farar fata ba ne ba wai bakan fata ba shi da wannan hana hasken addini hasken abu yana nan ba kuma shi ne wannan abu na girza goshi a ita girza goshi a ƙasa hayyar ciwo ba wannan duk ba shi ake nufi ba sai shi ne mu fi wuju shehu ya yi maganar abin duk gaba ke a nan wajen min asarar su zo bari a ta goza amma kuma akwai wanda shi kuma fatarsa gautsi ne da ita fatarsa gautsi ne da ita in dai yana ɗora goshi sallan nan yana ɗora goshin nan shi kuma sai goshin ya yi wannan abu. Can idan kafarsa ɗin nan idan sawun nan saboda ajiye shi da yake a ƙasa abu sai haka ya yi irin wannan abu. Wani yana da ya kalau shi ka so wani ma zai so. Ai wani ma ya ga ya yi kumbura ma ya fito kamar musan wani bawan Allah. Yanda ka san kan babban ɗan yatsa haka abin ya fito a goshinsa. Ya fito a goshinsa. Ba ga wannan ai ba zai so wannan ba. Ba shi kuma ba ta zace haka. ba wai tsayawa ya ta gogawa ko ya ta kaza kaza ba to wannan shi zai dauka kuma shi radiyallahu anhu ya ce saninta iya fadin ma'arifar ka kuma iya fadin aljanna ka lahira kuma shi ne ba wai kawai a wani a'a iya fadin ma'arifar ka ya fadin wannan haka muhammadi wa shaul khair ya gaya mana ya kawo ce kuma iya fadin ma'arifar ka iya kuma yawan fadin aljanna ka lahira ya zama na so da wannan ko su kuma ma ka ji daɗi ma ka zama na Allah saboda anan cikarsa yake dan adam duk da baki da wa qala ubangiji yace usfurullaha zikran kaseeran am aka ambaci Allah ambato mai yawa kullu haza duk wannan da anna haza huwa allazi naktasibu bihi al-kamala domin wannan shine abin da zamu tsuruci shine abin da zamu noni shine abin da zamu nemi cika da shi la gai ba wani ba ba mutum ya ta alfahari da wani abu ko kaza kaza duk bala'i zai zama maka zikirin Allah ne kadai ba ya a ciki za ka za a duk yanda ka yi ko an ce ma munafiki hazaran Allah tana tana cewa har yau dai ba kai ba tsaro dai tsaro dai surullah ta ya kolo majnunun kaza duk hadisi yana nan ko da kaza zai ta zama na dai a kuma babban burgewa ma a alaman na kuma kai ilimin abu sai ilimin kai ma'arifa abin na tasu bihil kamala la gairu la ilaha illallah wannan shi ne la ilaha illallah lahu allahu la ilaha illa allahu la ilaha illa huwa lahu al-asma'ul husna Allah yana da sunaye kyawawa Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji madaukakin sarki lahu al-asma'ul husna yana da sunaye kyawawa sune tis'atun wa tis'una suna tasa'in da tara mi'atin illa wahida ɗari ce guda ɗaya man ahsaha duk wanda ya haddace ta da kalar jannata zai shiga aljanna haka turmuzi ya rawaito shi ko daga daga hadisin abi hurairata da kallamna alaiha alifa mun yi magana ta dazu akir suratul isra'i bayan suratul isra'i kuma mun yi magana ta wajen shekara daga shige ba laifi saboda mu mutane ne masu mantuwa ba laifi dan an ƙara maimaita ta an ƙara maimaita ta sunayen Allah masu kyawawa ɗin nan su ne wanda aka rawaito daga hadisu abu hurairata su ne casa'in da tara su ne casa'in da tara cikin wato hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu shi ne huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الكفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المضل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الركيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه رواه الترمذي إمام الترمذي يا رويتوشي هذه وإنه هي أسماء الله تسعة وتسعون وإن سنة سنة عن الله فإن ذكر من أعطاها هو اللي حتى شيكا يجي حديثي يجي من الله صلى الله عليه وسلم حديثي نه إن قاشت حديثي نه صحيح حديثي نه صحيح من أعطاها هو اللي حتى شيكا ذكر الجنة زي شيكا الجنة هو اللي حتى شيكا أنا الجنة دي أحسن أقاقا شنا kuma yana da kyau malamai a kula sosai bare malaman makarantu na yara a kula kwarai da gaske da haddatar da yara ita muna sakaci wajen haddatar da haddace ta wannan din a ga wani su bayan Allah da ita ma suke cika addu'a sun haddace ta a kula kwarai da gaske to saboda man a asaha da kalar jannata duk wanda ya haddace ta ya haddace ta ko zai shiga aljanna wa isa'uha haddace ta fi maqamil islam a maqamin nan na musulunci man amana biha duk wanda ya imani da ita sunayen Allah da wa hafizaha ya haddace ta wa aka kadaha ya kudurce girman ta saboda alami ne a zatin Allah sunan Allah ne haka ba dan ko wani sifa ne ka sunan Allah ne zaka za hadari ya zo wa al'umma ta wajen mu yara galibi masu karatuka irin na aita feke larabci na ga kaza kaza kaza sun so tasowa da sharri cewa akwai sunayen da ba na Allah bane a da za a ce a zaro sunan sa ne da su kawwa to waye waye ai dai kuma na gaji ya ko ba ka zo ki ta fada ban mai cutarwa ba daga za shi rabbi Allah ya ce akwai sunan da na Allah ne amma kuma za a faɗa ba hadisi ma bai faɗa ba al'adu maki sunansa ne kwarai da gaske inna Allah adu lilke Allah maki yake kafirai ne kaga ce bai ce amma ba wanda zai riga ya adu ya adu a'udhu billahi kuma shari'a ma bata kawo ba a kuma sunansa ne to irin wannan dai wanda shari'a bata zo da shi ba shikenan ka iya magana ba kuma ba a su ma musulma ai suna da hankali ba wanda zaka biya kaza kaza amma gora shi na ana addu'o yadda ina da duwul kafiri makiyin kafirai ne kuma masoyi ne kuma muhibbu ne yuhibbul mubtili kuma muhibbu ne masoyi ne shine alwadudu ma'ana almuhibbu ga shi na alwadudu ya ya shiga na waya wannan amma dai waɗannan gangariya ingantaccen hadisi da ya zo wani ya ce ko ya yi karatun da ya gane yanzu duk ƙarya ne cili daga ciki duk suna nan yan wannan yan ƙananan da za a gani an tattare su wanda wai su wannan ba sunayen Allah bane kaza kawai ke ko kula da hadisin ma ba zai yi ba ba suna tun da dai gashi haka ya zo ingantaccen hadisi daga abu shi kenan ba wanda ya kai manzo Allah sanin Allah ba wanda ya kai manzo Allah sanin girmama Allah ba wanda ya kai kaza kuma haka aka rawaito gashi nan to wannan abu musulunci ma'ana hadda cewa yanzu yanzu ka kwaranyo mana ita kuma ka yi imani sunayen Allah ka yi imani abubuwa ne masu girma to duk wanda yawa nan zai shiga aljanna a muƙamin imani kuma man takallaka bi akhlaqiha wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'o'inta Allah mai jin kai ne kai ma ka zama mai tausayin halitta Allah mai rahama ne mai kyauta ne kai ma ka zama to mai alheri Allah mai kaza ne kai ma ka zamanto mai rangwame ne ka zamanto mai rangwame irin da yadda ka gama zuwa Allah ɗabi'un sa da aika da ai ɗabi'un Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ɗabi'antu da su sallallahu alaihi wa sallama suna nan ma an ƙara wajen ɗari uku da wani abu manzo Allah Allah yana da su da ɗabi'u guda wajen ɗari uku da wani abu wanda ya ɗabi'antu da guda ɗaya daga ciki da shiga aljanna yana daga cikin keɓantacciyar waɗannan ɗabi'a kunya kunya zai shiga aljanna duk gaba gida to to ma'anar haddace ta kuma anan a imani ila ka kirgo din ma ila kuma ana ka ji ba wai sai ka kirgo Allah kaza kaza ka a'a ka ɗabi'antu da ita ka ɗabi'antu da halayen sunan abinda su sufofin da sunan suka kila wannan shi a makamin imani shi ne ka haddace ta za ga wani ko ya haddace can a makamin islama ya iya ka ta raurara an za ga bai ɗabi'antu da sunayen ba da shakka ta ce shi ka alƙalla shi kenan a bai ɗabi'antu ba a mukamin ihsani kuma manfaniya an wujudi wa fi maqamil ihsani a maqamil ihsani kuma manfaniya an wujudi wanda ya tsare daga samuwar kansa da wanda ya dayyu ya nade kansa ha a cikin huwiya ta Allah tabaraka wa ta'ala idan an ce na ga cikin suna ma'anar sa'atin ko da ba su da shi wanda ya tsare daga samuwar kansa an wujudi daga samuwar kansa wa bai iya yawan zubi wujudi hadhihi al-asma'i da samuwar wannan sunayen duka baki daya to wannan shine wazil asma'u wa'annan sunaye bayyana mun bayyana da ku annaha hakikatan ita a hakika tana komawa sunaye hudu wa'annan 99 din nan duk gaba ɗaya suna komawa sunaye hudu suna koma al-awwal al-akhir al-zahir al-batin wa'annan suke koma wa'annan wa in shi'ita in ka so kuma kace suna komawa al-hayyu al-alimu al-muridu al-qadir wa'annan suke koma suke koma al-hayyu العالم المريد القادر سنة دي الأول الآخر الظاهر الباطن أربعة أسماء سنة يهود كما إذا أببتها إلى حضرة جمع الجمع سنة يهود إنم إذا كلكما kan sunayen gaba ɗaya ita hazarar jam'il jam'in nan ka kalle ta yawa in ka kalli allazi huwa hazaratul lati laysa fiha ismu wanda a zaratun za su kenan wanda ita ba ta da wani suna ko sifa din nan ko can a ajiya din nan da muka yi magana jiya ko to in ka kalle da kuma ka hada da wa'annan hudu wa huwa huwa al-awwal wal zahir wal zahir wal zahir wa huwa eh shi kenan to kuma yanzu zama biya zama hazaratul kanar kamsatan ta zama biyar kenan kamsatu asma'i ta zama sunaye guda biyar kuma yanzu wa'annan hazara guda biyar din nan da kullum zahirin wa batin kowace tana da zahiri tana da batin ta ana tana suna da nisabu kuma nasu biyar tana da nisabu biyar ko dan hada nawa kenan asharatun hadha asharatu duka asharatun ka ko to yanzu kuma sun zama goma asharatu wadin nisbati idan ku goma nan idan ka lura da kowace a cikin su kowace tana da farkonta tana da jam'unta tana da jam'il jam'i. Wato, ita goman nan kafin a je wannan, ita ma in ka kalli jam'il jam'i har yau dai, in ka kalli a hadiya har yau dai, idan ka mai yanzu nan sun fita rigar rigar, don ka kalli a hadiya jam'il jam'i har yau dai, a sai ya zama ma sha ɗaya, hada ashara. Wa idan sha ɗayan nan, idan ka kalli farkon kowace da jam'in kowace da jam'in jam'in kowace ko ka buga su a cikin wannan ka kalli ukun kowace ko sai suna talatin da uku su bayyana gare ka sai suna fali haza saboda haka wa da yazo tusabbihuna Allah dubura kulli salatin ku dinga tasbihin Allah bayan kowace salati salatan wa salatina talatin da uku wa tahmuduna Allah ku gode wa ku alhamdulillah subhanallahi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma dubura kulli salatin bayan kulli sallah salatan wa salatina talatin da uku wa tukabbiruna Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dubura kulli salatin bayan kulli sallah salatan wa salatina talatin da uku salatin wa salasuna talatin da uku mun ce ko kika kalli mazahirun kowace ko talatin da uku hazihi talatin da uku din nan idan ka kalle ta ka buga ta a cikin hadarar sam'u da basaru da kalamu su ma buga su ukun cikin su su ma din da baki da sai su fitar tis'atun wa tis'una tasa'in da tara tasa'in da tara bayan ka buga su a mazakiru ai zai zo ya zamanto ko akwai azalatu a gaban kakila ko kaza in ka buga sai ya zama na tasa'in da tara lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahida man asaha dakhala aljanna wa bin nisbati ila hadaratul jam'i to ta inda tara dinna idan haka da kuma jam'il jam'i ko jam'ul jam'i ko fa idza nazarta bin nisbati ila zahiriha to in ka kalli nan kuma yanzu sun zama nawa sun zama ɗari sun zama ɗari da haka aka ce ɗayan yana nan na ɗarin yana nan kuma yana nan cikin Qur'ani kamar da zai zo wajen shehu na ɗarin yana nan amma Allah ya rufe shi kuma dan kuma ma ka rufe duk sunayen ba shi ne kifi Allah ya bawa da yake wannan liqaya a cikin ruwa bai rufe ba tsuntsu Allah ya bawa da yake wannan kashi a sama kaza kaza kuma kaza kaza a'a shine Allah ya bawa wali wanda za ka ga yana wannan karamomi da wannan mu'uzoyi da shi shine kaza kaza to yana nan dai kuma hadisi ya zo kuma manzo Allah ya fawwala lamari Allah ko sunan da kafa da wani bawa daga cikin bayin ka ne to nan guda ɗayan nan kuma yana nan kuma sai kuma bayin Allah su talin aya duk ga baki da in ka je ka haɗu da wani bawan Allah sai ya warware ma wani sunan kuma ya ce ma shi kuma daga da hujja da komai shi da yana nan shi ne wanda yana da sifarsa yana da suna yana da suna yana da sifa yana da zatinsa shi ne wannan suna din shi shi ne wannan na ɗan duka ba ɗaya to fa iza nazarna idan ɗarin nan ita kuma muka duba ila bin nisbati ila zahiriha aka duba salalinta wa baɗiniha da baɗininta ya zama ɗari biyu ya zama ɗari biyu kenan aka duba cikin ɗarin nan kowace tana da zahirinsa da ba ya zama ɗari biyu ita kuma ɗari nan idan ka dubu tajallinta a cikin hazaratul kamsu ka buga ta da biyar kuma ita kuma yana zama dubu alfa sai zama dubu wajen nazarin ila hazaratul jam'il jam'i idan ka duba jam'il jam'i kuma har yau dai kana nan ita kai kaɗai gayya yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu ta a gefe take ba a sa ta cikin kirga ta kunu alfa wahidan dubu da ɗaya kenan sai iya haka za haka nan take za ka je ke ta gadin dai maganganunta a ciki. To, sunayen Allah ɗin nan ga su nan dai mun faɗe su da larabci har yau dai ba laifi kuma mu faɗe su da hausa dan dai tsarin shi ya ƙara sanin ma'anarsu ya ƙara ɗabi'antuwa da ɗabi'antu. Kowa shi ne wuya wannan wasu da cikin waliyan masu laushi ne ismail dan an tsakar kowa Allahu Ubangiji allazi la ilaha illa huwa da ba wani abubuwan da gaskiya sai shi ar-rahman mai jin dan halitta a duniya kuma shi ne mai kyauta din duk a cikin suna manzo Allah duk mun kawo maganganun su da baki da ar-rahim mai jin dan mu'mini a lafiya al-maliku sarki mawadaci al-quddus abin tsarkakewa ko mai tsarki abin da ka kira daga tawaya assalamu mai kubutar da bayinsa mai kubutar da bayinsa almuminu mai amintar da bayinsa almuhaiminu mai shaida aikin bayinsa ko mai kiyaye duk mun yi maganar su a cikin sunayen manzon da kuka zo ko al-azizu mai girma al-jabbaru mai rinjaye almutakabbiru a saitaccen makaɗaicin sarki ko mai ji da sarauta alkhaliku mahalicci albari'u wanda ya ƙaji halitta wanda ya ƙaji halitta almusawiru mai suranta halitta a cikin mahaifa wanda zai tsawara kun alhami kai da ya sha la ilaha illa wal azim al shi Allah shine mai suranta mai ciki da raza amma ya suran baki ne hari ne to Allah kuma shi ne wanda zai gaba ke da al-ghaffar mai yawan gafara al-qahhar mai yawan rinjaye al-wahhab mai yawan baiwa ar-razzaq mai yawan arzutawa al-fattah mai yawan hukunci ko taimako ko buɗewa ko azurtawa duk mun yi wannan al'alimu masanin komai alƙafidu mai danƙe arzikin wanda ya so ko mai danƙar kaburi a lahira ko mai danƙar mai tsaurin kai kaza kaza alƙafidu kaza kaza ko kuma mai a wajen arabe ko mai tsarar da halitta sana'i ya lokacin da arifi ya tsare cikin Allah da yana cikin kafu ya shiga hazaratul ajizu lokacin da ya fasadi kuma ya dawo cikin alamul hikimati yanzu kuma ya yi basti yanzu kuma ya shiga cikin basti lokacin da yake cikin azalat yanzu kabdi ne lokacin da yake cikin abadat yanzu basti ne azalatu kabdi ne nisabu basti ne to alƙadubu ta ga yanzu wanda duk da ya san irin wani na'amari kawai sharmi yake abin jalalar zai gani kawai jalalar zai alƙabidu jalala ne albasidu jamala ne alƙabidu azumi tun daga asuba zuwa magariba albasidu ko yanzu an sha ruwa da tana cikin damsa da kaza kaza ya ga ba wai kawai azaba bane ko kaza kaza magana ce zukur kuma sai iya inda ya tsaya albasidu mai yawaita arziki da wanda ya so Allah ka yawaita mai alkhafidu mai kaskantarwa mai kaskantar da wanda ya zo arrafidu mai ɗaukaka wanda ya so almujizu mai girmama wanda ya so almugillu mai wulaƙantar da wanda ya so kaskanta shi asami'u mai jin komai ba zai kiran bayansa albasiru mai ganin komai alhakam mai hukunci al'adalu mai adalci allatifu mai tausasawa allatifu mai tausasawa daga cikin wurjin waliya allatifu din nan saboda tausasawar Allah tausasawar Allah cikin komai cikin komai Afirka da kuma shi ma tausasawar da zubai ne guda uku ga sunan kowanne a iya mukamin Islam da Imamu da Al-Qabiru masanin zahiri da koye, masanin tsarari da koye, ya fi ma ga masanin koye, misali, ko alkabiru zumuni mai ba da labari, ya ba mu labarin kansa, ya ba mu labarin kuma cikin rani. Alhalimu mai jinkirta hukuma, mai haƙuri, ma'ana, mai jinkirta hukuma ga kafin al'azimu mai girma, al'afuru mai gafara, al-shakuru mai sakamako, ko mai gode wa bayansa. Abinda suka zai saka musu shi ne, ko da abinda zai ma kirari ma ya godiya ni mal'abdi ya zaho Allah, al'aliyu maɗaukaki, al-kabiru mai girma, al'azizu mai kiyaye komai, al-muqitu mai ciyar da halitta, al-hasibu mai lissafin komai, aljalilu mai girma, alkarimu mai yawan baiwa, mai yawan baiwa, arraƙibu mai bibiyar komai, yana binciken komai, yana bibiyar komai, almujibu mai amsa addu'a, alwasi'u mai yalwatawa, ko mai yalwata, mai yalwatawa, alhakimu gwani ba na koyo ba bai koyi komai wajen kowa ba tabaraka wa ta'ala duk wani gwani ba za ka koya ma akai alwadudu mai san bayinsa ko mai soyuwa ga bayinsa shi da kansa yake neman bayinsa su so shi yana kai musu duk abin da in kai wani zai soka ubangiji ya yi wa bayinsa tabaraka wa ta'ala so shi har ma ya zo ku soyar da bayan Allah ga Allah, ku soyar da Allah ga bayansa. Karatun da za ku dinga yi duk gaba ɗaya ku dinga karatun da bayan Allah su suna son ku bai su. Ba hankalin su jiya ta zai wai dan me ma ya yi. Mu ji wannan bala'i da ya tsirya guduwa wa wa wa kabari wa joka. Ka ji ma ma ba kama ce wajen ba Allah kai wai ni dan me ma aka yi musu an san duk wannan bala'i. Yana na wa kai wannan duk wani abu ne zai sunna rayuwa kawai. ai dama can kana cikin kabarin wannan ma ai uwarka da kake ciki ne bambanci da kabari me ka san an yi me wannan kuncin ya dame ka waye ya kama fitila nan kaza kaza kaza gwara ma mahaifar tsakan babanka da kake ciki bayan da kake ciki akwai kuncin da ya fi wannan me ka san an yi ya aka yi can gaibu ba alamun kaza kaza kaza ko da musu Allah wannan wata hanya ce mu bi Allah mu bi abin da shari'a ta Allah Muhammad ya zo da amma duk alheri ne wannan duk wata hanya ce ta alheri ya ba kamar a ce yanzu za ka je maka wanda an yi ta allura an yi an yi ta fasko in ka lura ijra'at din ma waɗannan su fasfo din su kayan haji su jaka su waye su zikiri su waye sai ka ga ma sun hajjin wahala ma duka baki ɗaya a dole ne wanda kuma ya ka hau jirgi ba su kuma bala'i ne kuma ni'ima ce duka baki ɗaya dole duk kayan hanya ne shi ma duk sai ka bi waɗannan hanyoyi sannan za ka ji amma duk ba ba ba wani wani ya zo wajen wata shugaban mu sai da aisha ya ce wa Allah ya ƙara masa yadda ya ba mu albarka da hikimomi malama ce kuma alima masana Allah ta da hikimomi ƙwarai da gaske ikon Allah wani ko wa'azi ya je ya biyo kifa hankalin sai ya tashi ya zo a gigice ya tana zama ko hali ne ya kawo shi zuwa cikin kuwa na rikin ganin da dai wani abu ya ko hali ya kawo ce ya zo ya faɗi sai da don Allah don annabi ai mana addu'a Allah ya ba mu hasken kabari to ta lura hankalin ta ta kai ne da shi hasken kabari kai ne da shi tsohon zai to kai kai ne da shi yanzu in kana bacci wannan mafarka mafarka duk da kake yi waye ya kama fitila kake ganin waɗannan abubuwan a ciki waye ya kama wata mutane ta hanga a riga ganin kawai ka je ka kama Allah wani hasken gabari kaza kaza kaza wannan duk wa'azi ne kaza gaskiya ne wa'azi amma wani sai ya ci wannan a je kama Allah shine babban hasken kabarinka ya kama Allah shi gaba to wannan shi ne gaskiya wallahi ga duk an rigita shi ma la yanzu ma rayuwar ma to wai wai ne sa aka yi shi yanzu ma ta tazar Allah yake ma ka san duk ka shirya mun wannan ba dan me kai ni dan dan me kai ni wani ma shi ya ji tsoron mutuwar ma ya ga an kare ma ko ko zan ma mutuwar da ya ba ta to Allah dai duk abin nan ba haka yake ba ma ya Allah bi azabi ko in shakartu wa amanu wata uwa Allah zai ci da yi muku azaba an kuka goge kuka yi imani a tare da ba ka tattalar da jirai kari duwa shiga wannan ba za ko ba ba za a ko ba ko ka tuna ba ruwan ka kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya bi wannan waje annabawa sun bi wannan waje duk waɗanda kai imani da suna Allah ne shi ku sai da waye duk sun bi wannan kai ba ka bi mana ko kai ka fi su sai ya ɗaba duk da ne suka bu wanda suka fi ka suka bu wannan to kai ma bu man ka ga yadda za a yi shi kenan in ka in ka an tuna haka ma ne ka fi ka huta duk gaba daya ba shi yi wa Allah kyakkyawan zato da aiki shi ne ake yi ba kyakkyawan zato ba aiki ba kuma ruɗi kenan wannan ka amincewa ma kirkin Allah ke a'a kana aikin yanzu misali bu masu riya ka ce ai mun gode Allah yana daga bisharorin da shi da al'azari ɗan aljanna ne to mun ce mu ɗan aljanna ne kiyama wadda ta so kake mu ce mu ɗan wuta ne kuma zo ka gani mana da muka ce mu ɗan aljanna ne zama muka yi kawai muka kwanta muna mun shari zo ka ga duk aikin da kaga dama zo mana da shi ka gani sai ka ga muna yi kuma mun tsara ka duk aikin da kaga dama zo da shi wallahi tallahi sai yare yan dalika suna yi kuma sun tsara wannan asalin yake wannan abu zo ko me kike da kama da shi qur'ani zo ka dadi hadisi zo ka dadi ibada zo da ma ba ma ce ake masu wuce gona da iri ba duk sun jajjawo bidiyoyi to aiki ɗaya da suke yanzu ayatul kursi kadai da muke bayan kowace sallah sai mun yi ayatul kursi manzala duk me yin ayatul kursi bayan kowace sallah abin da zai hana shiga aljanna kawai mutuwa Allah ya mutu nan aljanna ya shiga. To muna yin wannan kullum. Banda abubuwa da da ake yi mun gode Allah. Mun gode Allah. Wanda wani ma yana gani wani ma yana kaji wani kullum da ke su fari gari salatu salatu gari salatu gari la ilaha illa ta sabar wai zai iya wannan. Allah. Wallahi Allah asika da karatu wai wai zai iya wannan. to ya gani Allah ya yi ma'ana ma wai amma mutanen da yake magana da su ba to ai wannan ma wai wai lalataccen kan ɗabi'a ya go wanda ya kawai wuri sun tafan da yamma da wasila da zikirin zuwa ina sauran kuma sauran ikhtiyariya wurzan ikhtiyar ka je ka ji wani taifi nawa yake ka je ka ji wani qur'ani nawa yake su buku ka je ka ji wani wani sai ya yi da lafiya kaza wani sai ya yi zikiri kaza wani sai ya yi na'ihu ‘yan karamar da ake za su ba shi ɗari ala ihu dubu wani ya yi zamzamu din nan da ake na ibn hajar al-asqalani ne sharhin bukhari dubu hudu da ɗari hudu da arba'in da hudu ko wani sai ya yi amsa wuya na dubu goma sha biyu da ɗari shida da kaza kaza wani ɗafafa na dubu talatin da kaza kaza wani sai ya yi zafta da yaɗin ma ko zai kewaye kan ma dubu ɗari da dubu kaza wani sai ya yi ɗakau matsaku miliyan da wani suna nan abun ba amma da wannan suna faɗa a rage rage wani azumin litinin alhamis wani zuma sai ana faɗa rage rage rage rage wallahi tallahi ba riya ba saboda karatu ya shigo ba riya ba saboda tsabar ta ɗauki wani rana ta wani kawo shi mun tarar da abinci kuma da shi a bane shi zauna wannan abin ce waye sa wannan abin ya yawa kuma abin zai zama kuma ka je dukkan Allah ma ka ga ma ba kai wannan ma ba zai ce ba ke ka ba kaza kaza kaza sai ya wannan ma suna yi mana kwana suna burki sai ana taka mutum burki in ba haka ma zai sai ka shiga wani abu duk gaba ɗaya saboda inna Allah la yamallu hatta tamallu shi dai Allah zai ga ta ce ke yawa karo burki da ke karo man ataniyar shi a sai to har walaka duk wanda ya zo min yana da kaki ko zuwo da kudu zan yin da Allah abana karo karo dai karo dai karo dai ko ka mutu ma kare aje ka tafi cikin da shi kike wato kuma kai yanzu ake abu da wani kana da iyali kana da neman arzikinka wani za a ga da ya kama wani abu in ba wannan masu yi mar gulki ba wa inda za su ajiye masa wani maleji wani geji da zai sai wani ya je ya zabko aikin da zai yanzu ya ga ya daina shiga fita kasuwa yanzu ya ga iya watsar da abubuwa yanzu ya ga duk kaza kaza kaza kuma a shirin wato ai an jefe shi a shi ne gefen kansa ba wani daɗin Allah biyu ya kwashe ni kuma yanzu to kuma ka gani in daɗin Allah ya kwashe ku kuma to ai haza ai dan haka ma ya zama asattaru ma albadilu ma saboda da zai fito sarari kuma jalla jalalu ai kuma ba wanda yake zuwa kasuwa ba wanda kowa ba sai manta sai mulkin sa ya lalace tsarin sai ya lalace duk gaba gida duk kowa ma kuma shi kenan yayin da zai kuma ai a cika hali to ya ga za a yi ba kuma shi kenan to wannan kenan alwadudu Allah mai soyuwa mai soyuwa ga bayansa kan me muka kawo ne yau to alwadudu ko Allah mai san bayansa ko mai soyuwa ga bayansa da haka matsalar ku soyar da bayi ku soyar da Allah ga bayin ku soyar da Allah bayin Allah ga bayin ka zama da alherin bayin Allah ka zama kai ma ka ta kokari ka dai shi ne Allah ya zama yana son al-majid mai girma al-ba'id mai tashin halitta al-shahid mai shaida aikin kowa al-haqq tabbatacce gaskiya komai ba haka bane kana ya Allah wal haqq wa annama tuzu wal ba'id al-wakil abin dogara da shi alƙawiyu mai ƙarfin iko almatinu mai ƙarfi da yau alwaliyu masoyin masu imani ko alhamidu abin yabo almusi mai kirga aikin kowa almubtibu mai farar da halitta almu'idu mai dawo da ita bayan ya karar da ita almubuyi mai raya halitta almumitu mai kashe halitta alhayyu rayayye alqayyumu matabbaci ko kuma mai shirya aikin bayansa qayyumul zawiyati ko qayyumul masjid wanda shi masallaci yake a hannunsa mai sharewa mai budewa mai kula da shi mai kaza mai kaza qayyumu kaza Allah shine alqayyumu shine qayyumul ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainakuma ko duk abin da ba Allah ba halitta gaba shi dai halittar sa Allah tabaraka wa ta'ala shine kayyumin da to wannan shine tauhidi bai hana ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala komai kuma ya danka shi hannun wakili kuma manzo Allah ya ce nan mutawakkilu ne wanda aka wakilta man lamurmura kuma ya wakilci ko kuma bai dogaro ga Allah duk mun yi wannan magana. Rayuwar Allah ya danka ta hannun mala'ika mai busawa, mutuwar Allah ya danka ta hannun mala'ika mai mutuwa, hisabin Allah ya danka hannun kaza Allah ya arziki ya danka hannun Mika'il. Komai kuma ya gaba wai dan ya gaji wa kaza kaza a wannan kuma cika a wurin. To, a tauhidi sabba ne yi sai Allah dan waye sa su. Shi ba na yi sai Allah. Amma kuma a alam na hikima, a alam na zahiri kuma kowane abu dangana shi ga game shi. har yau dai baka fita wanda baka yi shirka da rana to in mutum bai san kasuwa duk zai zo ya rikirki ta ai an yi shirka an ce kaza an yi kaza kaza kaza kuma ko a aikinsa ko a magana sa sai ka ga shi ma ya yi shirka a kan haka yake dan bayan da za a fita daga wannan duk ga baki daya to Allah al-qayyum ne al-wajidu mai samar da komai al-majidu mai girmamawa al-wahidu makadaici as-samadu abin nufi da bukata mai biyan bukata al-qadir mai iko al-muqtadiru mai ba da iko al-muqaddimu mai gabatarwa al-mu'akkiru mai jinkirtawa al-awwalu shine na farko abin da shi wannan musu ga gida shi ta faɗa kenan shine mahalicin farko kuma koko shine farko shi ne farko kan aiki ce to wannan dai dama an fasara duk sai ta mubtadi'i ce ta wanda ya fara shi kuma iya sanin lugar mutum ko kuma iya ƙara faɗaɗawarsa cikin sanin Allah da kaza kaza wanda dai wai fasarar da ya fi murtaki ce na farko ga shi yauwa al'akiru shine na ƙarshe shine ƙarshen ƙarshe ko shine mahallicin ƙarshe al-zahiru matabbaci mabayyani taurin aikinsa to wannan dai mabayyani ko al-batinu wanda yake wanda yake koyayye alwali majibincin al'amura, al'amuran bayansa, almuta'ali maɗaukaki, albaru mai alkhairi. Al-tawwabu mai karɓan tuba, almuntakimu mai azaba ga kafirai, mai azaba al'afu mai rangwami, al-ra'ufu mai tausayi. malikul mulki mamallakin mulki zul jalali mai girma wal ikrami da alkhairi al muqsitu mai adalci al jami'u mai tattare komai al ganiyu mawadaci al muguni mai wadatarwa al muhdi mai bayarwa al mani'u mai hanawa mai hanawa al mai cutarwa ga wanda ya so al nafi'u mai amfani ga bayinsa, annuru ma a sabaka min hasanatin ma a sabaka min hasanatin famin Allah wa ma a sabaka min sayatin famin nafsi wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida to a kai kullu kullun min indillah sai kama daga Allah ne kama da haula ya qawla ya kazu ya qabuna hadisa saboda in kamurai suna da alheri zai sai nasu ne in in ta zumun sayyatun ya ɗayyaru bi musa wa ma'ahu in ko wani bala ne sai ai yanzu annabin ne ya jawo tsara dan dai shi ma wannan wajen in ka daba shi ya ka haka Allah ya kul kullu min indillah bisa ga Allah sai dai saboda ladabi sai a ce Allah shine mai amfanarwa da wani sa ba wajen bai yi ba an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil wa tumina bil qadri khayrihi alkhairin sa wa sharrihi sai ka jima sosai sai da wanin sa ma'ana da wannan alkhairin ne wannan alkhairin sharri amma wai dan kirma ma wa dai dan fara amma dai da wanin sa amma kuma duk daga Allah yake dalla da bi ne ake sayawa ake wa Allah da sayawa amma ba wai dan ba haka bane wai Allah bai karatu daga ina abin ya zo Allah kai bana mai kyau ne da lalata da jama'a duk na sani tabaraka wa ta'ala yawa azzaru mai cutar da wanda ya so annabi'u mai amfanar da wanda ya so duk girmamawa ne idza marutu idza marutu fa huwa yashfi annabi ibrahim in ne rashin lafiya Allah ne mai warkar da ni kai annabi ibrahim kai saka sa kanka rashin lafiya amma kuma saboda ladabi in shi yasa sai dan kautar wa ladabi ladabin magana wannan shine kawai rawa wajen abu ba haka yake ba amma Allah shine ya shi shi ne mai sa rashin lafiya kul kullu min indillah tabaraka wa ta'ala an-nuru mahalicin haske kuma shine hasken ma kansa Allahu nuru alhadi mai shiryar da bayansa albadi'u wanda ya tsage halitta albaki mai wanzaje ko mai wanzarwa alwarisu mai gaje halitta Allah khairu warisu ar-rashid mai shiryawa as-sabur mai hakuri malikal mulki bil jalal wal ikram wayannan sune sunayensu a taka sune fasarar su a takaice ga mai farawa yana daga cikin eh yana daga cikin sirrin su wanda ya suna ba da zikiri da sirrin su da kuma maganar su da yawa yadda za ka yi ja su duka ga shi ka haddace su kai ta karantawa ka buge su ma haka yayi da kuma zikiran wanda ya yana nan sirrin su ko su gaba ɗaya ko wanda ya ciro ma guda ɗaya akwai kulli akwai juzu'i akwai wanda zai yanke ma hijabun duka akwai wanda zai yanke ma wani bangare duka baki ɗaya akwai wanda bukatar ka kaza ce akwai abin da za a ciro ma da shi kuma duk dai kuma ka shiga littafan bayan Allah na asiraran Allah dama Allah ce addu'uhu biha ku dinga kiransa da shi addu'o'in kuma da shi duka baki da to za su nuna ma yadda za a yi ya daga cikin sirrinsa in za ka yi kuma in shiga ba za ka ranta ka ce Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Rahman ya Allahumma inni as'aluka ya Allahu allazi la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك sai ka zo da su duk baki daya idan ka gama sai ka ce an tusalliya wa tusallima ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa an tarzuqani wa jami'a man yata'allaqu bi bi tamami ni'matika wa dawami afiyatika ya arhamar rahimin in ka gaza Allah kai salati sai ke sai ka ƙara ta kuma da salatin manzo Allah kowanne kuma ya karɓi duk buƙatar ka da yanzu yanzu za ga abubuwa da suna nan da maganganu da yawa insha Allah zai zo a wani wajen kuma mu ci gaba Allah